بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان الأتمان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin yau yau sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da da da hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha sha uku a lissafin turawa jiya idan ba ku manta ba mun tsaya ne akan aya ta ɗari da goma sha uku a cikin suratul tauba wadan Allah madaukin sarki ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim yanda Allah madaukin sarki yake magana cewa bai dace ga annabi ba da waɗanda suka yi imani su rinka neman gafara da istighfari ga waɗanda suke mushirkai ne to kuma sai aka samu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya neman wa babansa gafara a matsayin baban shi wadda ba musulmi ba to sai mu ji me ya faru insha Allah bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
Allah madaukin sarki yake ba da labari cewa daman kafin wannan lokaci shi baban annabi Ibrahim ya yi masa alkawari cewa zai musulunta kamar yadda Imam al-Baghawi ya kawo a cikin tafsirinsa wasu malamai sun faɗi cewa wai babansa ya yi alkawari cewa zai musulunta to sai annabi Ibrahim ya ce da shi sa astaghfiru laka rabbi idan aslamta idan dai ka musulunta zan yi ta neman maka gafara wannan fassara farko kenan wasu kuma suka ce a'a shi annabi ibrahim din ne ya yi alkawari wa babansa cewa zai neman masa gafara zai neman masa gafara dan yana masa fatan ya musulunta shine can inda yake cewa sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya a can a wata kira'a ta imam al-hassan وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه أميمكم وعدها إياه Allah ya ce istighfarin Ibrahimu bai kasance ba illa an yi shi ne akan wani wa'adi ko wani alkawali da shi Ibrahim ya yi wa babansa ko kuma da shi baban Ibrahim ya yi wa Ibrahim din. Akwai dalili da ke nuna cewa Ibrahim din ne alkawarin ya yi wa babansa istighfari fi hali shirki yani fi hali shirki abihi yayin da babansa yake cikin shirka da Allah yake ba da labari a can cewa qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim har zuwa fadin sa illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna laka kun ga wannan ya nuna cewa um, shi annabi ibrahim ya ce zan yi ta neman maka gafara har Allah ya sa ka musulunta ka zama na kwarai yanzu wannan yana nuna mana cewa baban annabi ibrahim ba musulmi bane to amma me yasa ya mai istighfari din ya nema masa gafara ne zuwa wani dan lokaci ne gajere sai Allah ya ce falan ma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra minhu yayin da annabi ibrahim ya bayyana gare shi babansa dinnan makiyin Allah ne saboda uban ya mutu akan kafirci tabarra minhu sai barranta gare shi yani falan ma tabayyana lahu fil akhirati annahu aduwwul lillahi tabarra minhu ya bayyana cewa wannan bawan Allah a lahira zai gama da ubangiji ba yana musulmi ba shi yasa annabi Ibrahim ya barranta gare shi kamar yadda ya zo a riwaya sahihiya imam bukhari ya fada ita a hadithul anbiya babu wattakhadha Allahu Ibrahim khalila riwaya ta tabbata ingantacciya daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama annabi ibrahimu zai gamu da babansa azara ranar tashi alkiyama zai ga kura a fuskan uban da nau'i na kaskanta da tozarta sai ibrahim din ya ce wa babansa a kiyama alam aqul laka la ta'sini ya baba yanzu ban ce maka kada ka saba min ba can inda ya faɗa a cikin suratu maryam ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ni wani ilimi ya zo min irin wanda bai zo maka ba mana ni annabi ne ka bi ni zan shirya da kai hanya ta kwarai ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya babana kada ka bauta wa shaidan shaidan ya kasance mai saba ubangiji ne waɗannan wa'azuka da annabi ibrahim ya yi wa baban shi kamar yadda ya zo cikin surtun maryam to shine a kiyama idan ya ga baban cikin wulakanci da tozarta ga alamar wuta a tattare da shi zai ce ya babana ban ce kada ka saba mun ba babansa zai ce fal yawma la asik ya ibrahim yau dai ba zan saba maka ba sai ibrahim ya dawo kan ubangijinsa ya ce ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'athun ya ubangiji na kamun alkawari cewa ba za ka tozarta ni ba ranar da za ka tashi kiyama fa ayyu khizin akhza min abil ab'ad ya ubangiji wani irin tozarta ne ya wuce da ka hada ni da uban da yake yana nisa da ni ni ina aljanna yana wuta sai ubangiji ya ce da annabi ibrahim inni haramtul jannata alal kafirin ya ibrahim ni na haramta aljanna ga dukkan wani kafiri babanka ba musulmi bane kafiri ne tunda ya zama kafiri ba musulmi bane bai musulunta ba to ni ba na barin wanda ba musulmi bai shiga aljanna haka yana gani za a ɗauki wannan bawan allah a jefa shi cikin wuta saboda mai saboda ba musulmi bane haka ƙur'ani ya bada labari cewa baban annabi ibrahim ba musulmi ba ne shi yasa ya ce falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra amin yayin da ya bayyana gare shi cewa wannan baba nasa maƙiyin allah ne ba masoyin allah ba ne sai ya barranta gare shi kaga kenan ba musulmi ba ne can a cikin suratul an'am ya bada labari وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين Allah ya ce yayin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa azara sunan baba annabi Ibrahim azara amma wasu 'yan bid'a sun zo fassara aya suka ce wai yayin da ya ce wai wai baffansa wai baffansa wai ba wai ba za a ce babansa ba wai saboda annabi ne ai ba za a ce baban annabi yana wuta ba to haka Allah ya faɗa ya za ka yi kuskure ma ba za ka yi wata kuskure ma ba abinda Allah ya faɗa shi za ka faɗa ya babana za ka riƙi gumaka su ne abin bauta ba Allah ba ka riƙe su ne allolinka inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin aini ina ganin ka da kai da mutanen ka lalle kuna kan bata mu bayyana kaga anan gurin annabi ibrahim da kansa ya tabbatar da babansa cewa baya kan shari'a ta kwarai yana kan bata to shine Allah ya ce yayin da ya bayyana gare shi maki ne ga Allah ya barranta gare shi shine ma'anar tabarra minhu sai Allah ce inna ibrahim la'awahun halim lalle annabi ibrahim awwah ne in an ce al'awwah a larabci ana nufin alkhashi'ul mutazarri' mai tsoron Allah mai kankan da kai mai komawa zuwa ga Allah halimun mai juriya ne shi annabi Ibrahim wasu malamai suka faɗa kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya ce la'awwa mutum ne mai yawan addu'a Abdullahi dan Abbas ya ce al'awwahu al-mu'minu tawwab lalle Ibrahim mumini ne mai yawan tuba wasu suka ce awwa shine ar-rahimu bi ibadillah mai jin kayin bayan Allah kamar yadda Imam Hassan da Imam Qatada suka faɗa wasu kuma suka ce al'awwa al-muqin wanda yake da yaƙini akan addininsa haka mujahidi ce ko kuma almustaiqin duk ma'anarsu guda ko kuma huwa alladhi yukthiru ta'awwu mai yawan komawa ga ubangiji mai yawan kiran Allah yana tsoron wuta annabi ibrahim aka ce yana yawan cewa ahin ahin ahin minan nar wayo Allah Allah ina neman ka tsare ni daga wuta ya ta'awwah min az-zunub ko awwah mai yawan zikiri ambaton Allah gashi nan dai maganganu da yawa da aka fassara al-awwah wasu ma suka ce al-faqih mafahincin addini ko kuma mai komawa zuwa ga Allah ko kuma mai jin tsoron wuta wannan sifar annabi Ibrahim ne aka ce al'awwa za ka ji kirjinsa yana bugawa saboda tsabar tsoron Allah da gudun azabar Ubangiji. Al'alim, al'alim kuma mai kau da kai, mai juriya, duk abin da ya same shi mummuna yana da dauriya. kamar yadda ya ce baban sallah illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya babansa ya gaya masa ka duba juriya halim din kenan fassara halim baba annabi ya ce annabi ibrahim ya ce da shi la illam tantahi idan baka daina mun wa'azi da kira na zuwa tauhidi ba la arjumannak wallahi zan jefe ka wajirni maliyan ka kaurace ka koma gefe ka rabu da ni sai annabi ibrahim ya ce qala salamun alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai babana sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan yi ta neman maka gafara a gurin ubangiji na abdullahi dan abbas ce alhalim as-sayyid shugaba kenan mai hakuri mai juriya wannan yabo ne ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam na'am aram
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki yake ba da labari cewa Allah tabaraka ta'ala bai kasance wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum Allah bai kasance yana batar da mutane ba bayan ya shiryar da su hatta yubayyana lahum ma yattaqun sai har ya bayyana musu abinda suke jin tsoro inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah ya kasance masani ne dangane da abinda mutane suke aikatawa kuma mai ba su labari ne وما كان الله ليضل قوما أي ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر Allah bai kasance yana yin hukunci gare ku da bata ba saboda kun bar umarninsa bil istighfari lil mushrikin ta yanda kuke neman gafara ga mushrikai hatta yubayyana lahum ma yattaqun hatta yataqaddama ilaykum bin nahyi har sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gabatar muku da hani fa idza tabayyana wa lam ta'khudhu bihi idan ya bayyana gare ku amma ba ku yi aiki da shi ba shine wa lam ta'khudhu bihi fa inda zalika tastahiquna ad-dalal to daga nan ne kuma Allah zai ce kun bata kun hau hanya bata wannan aya tana bayani ne ga muminai dangane da barin istighfari ga mushrikai musamman duk wanda yake mushriki ne aka ce to a daina neman masa gafara kamar yadda Allah ya hana kuma an yi musu bayani cewa yi wa mushrikai din istighfari neman musu gafara to wannan ai saba wa Allah ne tabaraka wa ta'ala wasu malaman suka faɗa cewa an samu wasu mutane da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ba a haramta shan giya ba a wannan lokacin ba a juyar da alƙibla ba a wannan lokaci din suka koma zuwa ga mutanensu suna kan wannan hali daga baya Allah ya haramta shan giya daga baya kuma Allah ya juya ita alƙibla kaga kai malam kai ko kai mana shiru ko ka tashi me haka wa bayanuhu lahum fi masiyatihi wa ta'atihi Allah ya musu bayani dangane da sabo ko yi wa Allah da'a a wannan lokaci aka ce da suka zo gurin annabi ba a haramta giya ba ba a juyar da alƙibla ba sai daga baya aka haramta giya kuma aka juyar da alƙibla su ba sani ba sannan daga baya suka zo madina suka tara ai al'amari ya canja su yanda suka bar manzon Allah da addinin da ba a ana shan giya a muri kuma alƙibla ma ba a juya ta ba sai suka ce ya manzo Allah mu dai mun tafi mun barka muna aikata addinin da ba shine Allah ya ce kai ba dan an caccanja abubuwa kenan gaskiya mu mun bata to shine Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum ai Allah bai kasance yana batar da mutane ba bayan ya shiryar da su suna kan hanya ta dai ai ma kana Allah li yubdila amala qaumin qad amilu bil mansukh hatta yatabayyana lahum an-nasikh Allah bai kasance zai batar da mutane ba dan suna aiki da wato abin da aka riga aka shafe shi in dai ba su san an shafe din ba suka ci gaba da aiki to Allah bai zai kama su da wannan zunubi ba shine hatta yi bayyana lahum ma yattaqun sai har in an musu bayani dalla dalla irin abin da suke jin tsoro kar su fada gare shi inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga dukkan komai tabaraka wa ta'ala na'am إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Allah ya sake tabbatar wa kansa mulki da sarauta don shi ya cancanci ya mulki da sarauta inna Allah lahu mulku samawati wal ard lalle na Allah ne shi yake da mulkin sammai shi yake da mulkin ƙasai yahkumu bima yasha Allah zai yi hukunci da abin da ya so yuhyi wa yumit shi yake rayawa shi yake kashewa wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani waliyi wala nasiri ko majibincin al'amari ko mai taimako in ba Allah ba ba ku da wani ko kuna da shi babu ba wanda ya sai taimaka muku in ba Allah ba ba wanda ya sai jibanci lamarin ku in ba Allah ba ba mai ba ku ci sai Allah ba mai ba ku sha sai Allah ba mai azurta ku sai Allah ba mai talauta ku sai Allah idan kai rashin lafiya Allah ne in ya baka lafiya ma Allah ne in kai sama Allah ne in kai ƙasa ma Allah ne komai Allah ne ba wanda yake ma wani abu in ba Allah ba to kana da wani waliyi ko nasiri in ba shi ba to sai Allah ya ce me
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله ce laqad taba Allahu ala annabi haqiqa Allah ya yafe wa annabi wannan aya tana bayani akan tajawaza wa safaha Allah ya kauda kai kuma ya rangwame ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya yi izini wa munafukai da suka ƙi zuwa yaƙi Allah ya yafe masa ka duba gatan annabi sai da Allah ya fara ambatan tubansa da ya yafe masa kafin ya yi bayani wal muhajirina wal ansar da al muhajirun wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina da 'yan madinan gaba ɗaya allazina taba'uhu fi sa'atil usra wanda suka bi manzan Allah a lokacin kunci sa'atul usra a lokacin ana nufin lokacin da aka je yakin tabuka shi yasa aka ce da yakin tabuka ghazwatu al-usra ana ce da yakin tabuka ghazwatul usra kuma rundunar yakin tabukan ake ce da su jaishul usra shine manzo Allah wa wani hadisi yake cewa man jahaza jaishal usra falahul janna duk wanda ya shirya rundunar yakin da ta tafi yakin tabuka ya taimaka da ababen hawa da guzuri dan aljanna ne waye zai yi wannan babban aiki sayyidina usman ya ce ni ne zan yi sayyidina usman shi ya shirya wannan runduna gaba daya da nan ne maza Allah ce to ya tabbata kai dan aljanna ne Allah ya masa arzikin gidan aljanna sayyidina usman ibn affan masu kuɗi kenan masu yi wa addinin Allah aiki an sha wahala a yakin tabuka malam an ci kwakwa maza sun ji jiki an fita cikin tsananin zafin rana imam al-hassan al-basri yake ba da labari cewa mutane goma za su kama hanya su fita mutum goma akan raƙumi ɗaya mutane goma akan raƙumi ɗaya ya ta'aqabun wannan ya hau wannan ya sauka wannan ya hau wannan ya sauka sai wannan ya hau ya awa ɗaya sai wannan ya sauka ya bashi sannan wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka saboda tsabar rashin abin hawa a lokacin guzurinsu dabino ne bai kai ya kawo ba da kuma wani mataccen gari garin ma matacce wanda kusan ya gama amfani ya lalace amma haka suke ɗiban wannan garin suna hambuɗa wallahi malam sun sha wahala kwarai da gaske yunwa ta kama su har sai da ta kai ga dibinan na malam ba a iya taune shi a cinye shi sai dai a yi layi a kan dibino kwaya ɗaya sai wannan ya ɗauki ya ɗauki dibino in ya ɗauko dibino in ya sa a baki sai ɗan tanɗe shi ya ɗan ji zaƙin sai ya miƙa wa ɗan uwansa shi ma ya tanɗa shi ma wannan ɗan uwa a ba shi ma ya tanɗa kamar yadda ake tanɗe chocolate da minti haka suka yi ta tandar dibino a yakin taboka saboda yunwa idan ya dan tanda din wai wannan ya dan shiga cikin hanjinsa sai ya dauki ruwa kuma sai ya bi shi da shi har sai ya kai karshe malam a tanda a tandan nan in wani ya tande shi sai ya dan yage shi kadan in wannan ma tande shi ya yage shi na karshe sai a dawo a tarar da kwallon dibinon ne kawai suka tafi suka raka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wuri na tabuka ala yaqinin wa sidq a bisa yaqini da gaskiya amma Allah ya kaddara kafiran suka tsorata suka gudu to shine Allah ya ce wallazina tabauhu fi sa'ati al-usra waɗanda suka bi manzon Allah a lokacin kunci wanda suka ji yakin tabukan nan su ma Allah ya yafe musu sayyidina umar ibn khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila tabuka fi qayd shadid فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع yace mun fita yakin tabuka a cikin wani yanayi mai kunci muka sauka a wani wuri ga bala'in ishirwa ji muke kamar za mu fadi mu mutu saboda ishirwa makogoro ya bushe ɗayanmu zai tafi neman ruwa idan mutum ya tafi neman ruwan nan bai dawo ba har ma sai mu ɗauka mutum an shi ma can zai je mutu kai da kishirwar ta yi yawa a yakin tabuka sai da ta kai wallahi sai mutum ya samu raƙuminsa ya yanka shi saboda raƙumi yana da rizabuwa na ruwa a cikin cikinsa sai a yanka raƙumi idan aka yanka raƙumi ruwan da yake cikin tumbin raƙumin shi za a tara a rinka sha ana rayuwa da shi saboda bala'in yunwa mala da rashin ruwa sai na abubakar shi ya rasulallah inna allaha qad awwadaka fi du'a'i khairan fad'u allaha lana ya manzan Allah Ubangijinka ya yi maka alkawali in ka yi addu'a zai amsa maka da alkhairi ka yi mana addu'a ka duba imani irin na abubakar fa an sha kashi amma cewa yake malam ya ce annabi ka mana addu'a shi sa malam duk mutumin kirki malam yana da buƙatar addu'a a ka ji fa irin su abubakar fa yana cewa manzan Allah ya rasulullah a dafa mana da addu'a shi sa in Allah ya taimake ka ana maka addu'a to za ga rayuwarka tana yin kyau iyayenka ne yan uwanka ne abokananka ne malamanka ne addu'a ai da addu'a bawa yake ketarewa addu'a ai addu'a ita ce makamin mumini ai ku roƙi ubangiji a cikin duk abin da ya same ku manzo Allah ya ce kana son haka din ne abubakar ya ce ya kware kuwa annabi ya daga hannunsa a wannan lokacin ya yi ta'addu'a ya yi ta'addu'a kafin ya sauke hannunsa malam sai ga hadiri hadirin nan sama ta ɗinke da hadiri kuna sai ta kama zubar da ruwa suka yi ta suka yi ta cika kwanukansu da abubuwan da suke tare da shi ka duba irin mu'jizar ubangiji ko mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya nuna musu to waɗanda suka bi manzon Allah cikin wannan yanayi a suma an yafe musu shi yasa malam dan shi'a ko ai dan shi'a malam tsohuwar sa bata ci sa'ar haihuwa ba yanzu ka duba wannan fa sahabbai ne suka bi manzon Allah suka je wannan yakin tabukan kaga dai yanzu qur'ani ne karara yace laqad taballahu ko alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar ko an yafe wa annabi an yafe wa muhajirun an yafe wa al ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra wanda suka bi manzon Allah a lokacin kuncin nan shine yanzu nake muku bayani lokacin tafiya yaƙi ta buka an ce an yafe musu sai wani kuma ya zo ya ce su kafirai ne kuma a yadda washi yana shiƙa kaga wannan ai hadari ne min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum Allah ya ce an yafe musu bayan da zukatansu sun karkata da su koma gida wannan min ba'di ma kada ya zigo qulubu fariqin minhum ba yana nufin zukatansu sun karkata su bar imani bane la ana nufin lokacin da zukatan suka karkata saboda tsabar zafin rana da yunwa da wahala suka ce bari su koma gida amma duk da haka din Allah ya yafe musu aka ce a tafi a haka din thumma taba alaihim sai Allah ya karbi tubansu to yanzu me ake ana tuhuman ubangiji ne bayan ya yafe musu kuma ya dawo ya ce ya fasa yanzu dai qur'ani ya ce an yafe musu to wani kuma yazo ya ce an fasa shi yasa daman ba wanda ake ɗibaye wannan shi'a din in ba jahili ba a hana ka karanta qur'ani ka fahimce shi a hana ka bin littattafan tafsiri na malaman kwarai sai a ta dora maka ra'ayyuka na zagin sahabbai eh na gashi ya ce sun mataba alaihim Allah ya karbi tubansu malamai suka ce ah kaifa a'ada zikr taubati yaya Allah ya maimaita ambatan tuba da a farko yace laqad taballahu 'ala nabi ko laqad taba haƙiƙa Allah ya yafi ai ya wadatar to amma kuma nan sai sake cewa sun mataba alaihim to me hikimar maimaita tuban na farko akwai karfafa zancen an yafe da farko aka fara magana aka ce an yafe da za a rufe magana aka ce an fa yafe saboda an san akwai 'yan tsurku da za su zo ƙarshen zamani su ce a'a su kafarta waɗannan malamai suka ce hikimar shine an ambaci tuban ne da da farko kafin ambaci zunubin ko laqad taba aka ce an yafe an yafe musu kafin a faɗi laifin da suka yi wannan wa huwa mahdul fadli min Allah tsantsar falala kenan daga Allah haka ɗabi'ar ubangiji cike a can mun karanta da ku da ya zo magana kan manzo Allah sai ya ce wa manzo Allah afa Allahu anka lima azinta lahum afa Allahu anka an yafe ma amma afuwa Allah yana yin wannan saboda falala irin tasa yayin da kuma ya ambaci laifin sai kuma ya maimaita kalmar tuba din wal muradu bihi qabuluha abinda ake nufi dai an fa karfin tuban nan fa da aka yi wa waɗannan mutane sabon annabi sallallahu alaihi wasallama wai me laifin da suka ce sun himmatu bari su juya saboda wahala bayan ba su je ba fa sun je innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai jin kai ne mai tausayi ga waɗannan bayan Allah mai tausayawa ne da jin kai gare su to bayan su akwai wasu mutanen kuma du daban da sunansu ya fito karara a harkar kin zuwa yaƙi na kin zuwa yaƙin tabuka to su ma ɗin an haɗa da su su ma an yafe musu bayan an sha kwakwa wanda yau za mu karanta kisar ku ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake yi wa bayinsa yayin da suka saba wa annabi ka gane cewa saba wa sunan manzan Allah ba ƙaramin haɗari ba ne sai Allah ya ce mai kuma
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يودي الله روان توبا يكي وصحابي تاب تاب يتوب إن الله هو التواب الرحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا an yafewa mutane guda ukun nan da ba su samu zuwa suka makale ba su je yaƙi na tabuka ba duk yanzu fa muna ta magana ne akan yaƙin tabuka din nan babban yaƙi kenan khullifu ay urji'u urji'u amrahum abinda ake nufi waɗanda aka jinkirta lamarinsu ba su je yaƙi ba ma'ana laqad taballahu aw ala salatati alladhina khulifu an yafe wa waɗannan mutane uku da aka jinkirtar da lamarin su kalmar khulifu din tana nufin waɗanda aka jinkirtar da lamarin su an tauba daga tuba waɗannan mutane guda uku da ake magana a salasa din nan su ne babban sahabi ka'ab bin malik ash-sha'ir ka'ab ibn malik ash-sha'ir da murara ibn rabi' da hilal bin umayya waɗannan su ne mutane uku ala thalatha da Allah yake bayani a kansu waɗannan mutane sun sha wahala kuma an buga darasi a kansu dangane da abin da suka aikata hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat kasa ta yi musu kunci da abin da take tattare da shi gaba ɗaya sun sha wahala sun shiga kunci shine bima rahubat ay ghamman wa hamma suna cikin bakin ciki da damuwa wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilai wa dhannu suka samu yaqini ay tayaqqanu alla malja'a min Allah cewa la mafza'a min Allah babu maguda ba matsera daga ubangiji illa ilaihi sai dai mutum ya koma gare shi shine la manja wa la manja la malja'a wa la manja minka illa ilaik duk inda ka je sai dai ka koma ga Allah duk gudun da mutum zai yi karewar gudun za ka yi gudun za ka tafi sun mata ba alaihim liyatubu sai Allah ya yafe musu liyatubu ai liyastaqimu ala tauba dan su samu istiqama akan tuba su tsayu daram daƙam fa inna taubatahum qad sabaqat saboda tuban su ya gabata inna allaha huwa tawwabur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jin ƙai abin da ya faru shine hadisi ya tabbata sahihi ingantacce kamar da imam bukhari da muslim suka fitar da shi dukansu bukhari a cikin magazi muslim a cikin kitabu tauba ina so ku biyo ni a hankali ku nutsu don mu ji abin da ya faru na wannan kissa din Ka'ab ibn Malik riwaya ta zo daga Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik dan Ka'ab ibn Malik ɗaya daga cikin waɗannan mutane da aka jinkiltar da lamarin su aka karɓar tuban su sai wani lokaci shine yake ba mu riwaya cewa babansa Ka'ab ibn Malik an fita yaƙi bai je ba shi kuma yaron shi Ka'ab ibn Malik din a wa kana qa'ida Ka'ab min banihi hina amiya wannan yaron da yake mana riwaya lokacin da ka'ab ibn malik daga baya ya makance yaron shine mai masa jagora ma'ana yana cikin yan hannun daman ka'ab din yanzu labarin mu zai kare ne akan ka'ab ibn malik da murara ibn rabi'a da hilal ibn umayya to ga abin da ya faru yaron yake cewa naji babana yana ba da labari yayin da bai je yakin tabuka din nan ba ya ce ban taba kin zuwa yaƙi da annabi ya tafi ba sai yakin tabuka na ce ni ba zan je ba ko da yake ban samu zuwa yakin badar ba amma ba a zargi kowa wanda ya ki zuwa yakin badar ba saboda yakin badar an fita ne ba da shiri ba wanzu Allah ya fita ne idan ya je taro wato karafkan ƙuraishawa sai Allah haɗa shi da abokanan gaba ala ghairi mi'ad ba tare da alƙawari ba yace na halarci lailatul aqaba tare da manzon Allah lokacin da muka tabbatar da musulunci yace wannan lailatul aqaba din wallahi na fi son ta sama da ma ambaton badar ko da yake badar dai ita aka fi kira a bakin mutane amma lailatul aqaba tana da muhimmanci ni a wurina ya ce labari na abin da ya kasance da kuka ji an ambata a wannan aya shine ban taba samun ƙarfi ban taba samun wadata da kuɗi ban taba samun yalwan lokaci ba irin lokacin da za a je yakin tabuka kai wallahi ban taba samun abin hawa ƙwaya biyu ba ma sai lokacin da za a je yakin tabuka duk opportunities na samun tafiya yakin nan ya samu banzan Allah sallallahu alaihi sallama al'adarsa idan zai tafi kowane yaƙi yana yin tauriya idan zai tafi yaƙi ta gabar ne to ba gabar ɗin zai ba sai ya yamma haka yake yi don ɓadda sau har wannan yaƙi manzo Allah ya tafi yaƙin tabuka a lokaci mai tsananin zafin rana ga bala'in nisa ga kuma abokanan gaba masu tarin yawa ana cikin tsoro ga yunwa ga talauci ga ba abinci ga nisa musulmi dai suka kimtsa da daɗi ba daɗi aka ce dole abu annabi a raka shi a tafi wannan yaƙi manzo Allah ya ce dukkan ku mu haɗu a hanya kaza ta wuri kaza can za mu haɗu kabu dan malik yace a wannan lokacin musulmi suna da yawa tare da annabi ba wanda ya isa ce maka ga adadin su kuma koda wani zai yi kokarin rubuta su bai isa ya rubuce ba kuma idan ma wani yayi fashi bai je ba ba za a gane ba saboda yawan mutanen kuma ma ana ganin cewa kai ko manzon Allah ba zai gane wani bai je ba in dai ba Allah ne ya masa wahayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaki lokacin ƴaƴan itace sun nuna daidai ka tafi gona ka ciro ƴaƴan amfanin gonanka kama a ce masara ta yi daidai girbewa gyada ta yi daidai tonewa wake ya yi daidai rorewa amma kuma a ce annabi ya ce a hanya a kama hanya a tafi yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya aka kama hanya aka tafi yace sai na shirya kaman zan tafi wallahi sai dai in dawo kuma in kimtsa gashi kamar na shirya zan tafi sai kuma ta zuciya ta ce kai karkaje ya ce zuciyata tana gaya mun fa in fa na ga daman zuwa yakin nan fa za ni wallahi ban gushe ba ina ta yi in je in dawo in je in dawo har sai da sabai suka yi nisa an tafi an hau hanya an tafi can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tafi aka yi nisa ya ce ban shirya komai ba ni dai ina nan ina zaune a Madina ina tunanin bayan kwana ɗaya in bi su bayan kwana biyu in bi su kai ban bi su ba har suka tafi har sai da aka je an yi nisa tafiya ta yi nisa sai na ce kai bari in ɗora sirdi akan abin hawa na in danna da gudu in bi su ya ce walaita ni fa'altu ina ma da na yi haka din amma Allah bai kaddara mun ba ya ce bayan manzan Allah ya tafi tabuka idan na fita cikin mutane sai in ji baƙin ciki ya dame ni duk maza sun tafi ba wanda suka saura a madina sai mata sai makafi sai gajiyayyu sai munafukai fatafiktu ya ce fatuftu fihim ina ta kewaye a cikin waɗannan mutane anni la ara li uswa illa rajulan maghmusan alayhi fi nifaq ba inda abokane na duk sun tabi ba wanda nake gani sai wanda ya nuna a cikin munafurci daman munafukai in annabi ya tafi yaki ba su je ba bayan ya tafi su dawo suna tafi su kai wanda kai ma ka tsallake ko ai ni ma na gudu ai ai ta tafawa yace kabu shi ba ba munafiki bane yace kawai sai na gani a cikin munafukai nace to lalle akwai matsala sai kuma cikin mutanen da Allah musu uzuri cikin miskinai za'ifai yace Allah da hikimarsa manzon Allah bai tashi tuno ne ba har sai da aka je filin tabuka ana zuwa tabuka kawai sai Allah ya je ho tunani na a zuciyar annabi sai annabi ya ce ina ka abu ko yake kaga yadda asiri yake tonuwa ko mutum ya je yanka wata tsiya yayi wani abu ya dauka ba a gane shi lamarin ubangiji sai shi shi sa malan ka rinka addu'a Allah rufa mana asiri Allah ka raba mu da wulakanta da tozarta ga Allah yana zaune sai ce ina kabu sai wani mutum cikin bani salima sai ce ya manzo Allah ai mutum ai ka'abu ai manya manyan rigunansa da nuna isa da fadin rai da wadata shi ya hana shi ya biyo mu mu'azu bin jabal yana kusa da wannan mutumi kaga shi ma zai yana ga kaman an ci naman ka abu kenan ko an faɗi abin da ba daidai bane sai ya ce wannan mutum bi isa makulta tir da abin da ka faɗa wallahi ya rasulullahi ma alimna alaihi illa khairan wallahi ya manzala ba abin da muka sani akan ka abu sai alheri annabi dai shiru bai ce komai ba ina ka abu baya nan bai zo ba haka aka yi manzo Allah yana tunanin wannan bawan Allah bai gan shi ba kabu dan maliki ke cewa sai gashi labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamo hanya ma zai dawo ba a yakin ba nace ka ni gashi ban je ba kuma ba a yakin ba yace fa tafiqtu atadhakkaru al-kadhiba nayi ta tuno ƙaryar da zan yi wa aqulu ina faɗa a raina ni ko me zan gaya wa annabi yau na fita daga fushin annabi yace nayi ta neman taimakon duk wani mai hankali da na sani in je ina neman ya ban shawara me zan gaya annabi ya ce yayin da aka bani labari cewa ga manzan Allah ya riga ya duro madina ya dawo ya ce gaba ɗaya ƙaryar da nake tunani zan ƙulla kawai sai na ji cewa bai kamata na yi ta ba sai na gane cewa gaskiya in na yi wa annabi ma ƙarya har abada ba zan tsira ba dan Allah zai iya saukar da wahayi ya ƙaryata ni na haɗa gaskiya ta manzo Allah ya wayi gari ya dawo dama ashe annabi in ya dawo daga tafiya yana farawa da masallaci sai ya je raka biyu ya yi sallah a cewa Allah godiya sannan ya zauna yana sauraron matsalolin mutanen gari kafin ya shiga wajen iyalinsa in akwai problem a zo a gaya mai ya warware ya warware ya ce ga manzan Allah yanzu ya dawo Madina sabai duk an dawo kowa ya tattafi gida shi kuma annabi bai shiga gida ba yana masallaci ga masu uzuri sun yi ta zuwa ana yi layi layi kowa ya zo ya zauna malam ka duba yadda ake da haɗin kai da tsabar bin doka da bin umarni duk wanda bai je ba kar ka zo ka bada uzuri mana an Allah bai tona asirin ka ba so ga sunan layi layi kowa yana zuwa gaban annabi yana cewa ya rasulullah ni dai abin da yasa ban je ba ai mun uzuri kaza ne annabi ya ce je kamun jinaka kai ma je kamun jinaka ka abu ya zo ya hau layi ka dora yanzu ga ka abu dan malik yana bin layi nan zai zo gurin annabi ya bashi labari mai hana shi zuwa yace ina gani waɗannan sai su zo suna rantsuwa suna wallahi tallahi ya manzan Allah ba da gangan muka ki zuwa ba ya ce mutum ya kai tamanin da wani abu wanda ba su je yakin nan ba manzon Allah ya karbi uzurinsu a fili abin da ya bayyana masa a fili banda na zuci ya musu mubaya ya neman musu gafara wa wakala sara'irahum ila Allah ya ce al'amarin sirrin ku da yake boye wanda ban sani ba kuma Allah shine ya sani kaga wannan yana nuna manzon Allah bai san gaibu ba ya ce ku je in dai uzurin baka ne na karba amma kuma in dai wani ya zo ya mun ƙarya to ya je shi da Allah kabu dai bai karaso ba ya ce sai gani na karaso gurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai na yi wa manzan Allah sallama da neman sallama tabassama tabassumal mughdabi sai annabi ya yi wani irin murmushi amma murmushin da yake tattare da fushi irin mutum ya zo ma ya ma mugun laifi kana kallonsa kana murmushi amma ba murmushi kake ba kana cikin fushi ne sai ya ce da ni ta'al zo nan sai na taho ina cikin rawar jiki da tsorita na zauna a gaban annabi sai ya ce da ni ma khallafaka alam takun qad ibta'ata zaharaka me ya hana ka je yakin tabuka ba na samu labari ka riga ka mallaki abin hawanka ba sai kabu ya ce eh ya rasulullah kun san da yayi alkawari ya ce bai zai wa annabi ƙarya ba kabu ya ce inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aytu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhr wallahi ya manzan Allah da yau a gaban wani mutum nake zaune a cikin mutanen duniya ba kai ba to wallahi ina gaya ma akwai uzurin da zan saƙa masa in gaya masa kuma zan yi firi zan yi scaling zan wuce to amma ina a gaban ka ai ban isa ne ƙarya ba yace ya manzo Allah laqad utitu jadalan an bani iya musu da jayayya ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي amma na sani cewa in na baka labarin ƙarya ka yadda da ni nan da nan Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai sa kai fushi da ni dan zai tona asirina amma kuma idan na baka labarin gaskiya ya manza Allah zaka ji haushi na kuma zaka yi fushi amma inni la arju fihi afwa Allah ina fatan Allah ya min afuwa zan faɗi gaskiya ya ce la wallahi ya rasulallahi ma kana li min uzur ya manzan Allah ba ni da wani uzuri da gangan na kina je yakin tabuka wallahi ma kuntu aqwa qattu ban taba samun karfi da fawa ba wala aisara minni ban taba samun wadata da yalwa ba irin wannan lokaci da ka tafi yakin Uhud so ba da matsala ba da ciwo ba zazzabi ba talauci ba rashin abin hawa haka kurum na ki zuwa wallahi manzo Allah ya kalle shi ya kada kai yace amma hadha faqad sadaq wannan dai kai ka faɗi gaskiya ko ma gefe bai fa yi hukunci akan sa bai ce na yadda ba bai ce an yafe ma bai ce ko ma gefe kai kan gama labari fa kum hatta yaqdi Allah fik tashi ka bani guri sai Allah ya yanke hukunci akan lamarinka yace sai na tashi sai ga mutanen banu salima suka biyo ni suna ta biyo ni suna ta biyo ni suna cewa wallahi kai wani irin mutum ne kai zunubi mai girma fa amma kuma ka sani cewa ai baka taba yi wa annabi laifi ba in ba yau ba yanzu ka kasa zuwa ka yi wa annabi ko yar ƙarya ne ma ta uzuri ka samu ka ƙetare ka tafi abinka ga wasu ran mutum tamanin da wani abu kowa ya zo ya ba da labari kurin annabi ya ce kowa ya tafiya kai ka zo kai ne mai gaskiya ka gaya mai gaskiya ka je mana kai ƙaryar kawai ai lagar kafika ko kana kafika istighfar rasulillah in kai ƙaryar ma in annabi ya neman maka gafara daga baya ba shikenan ba Ka'ab ya ce wallahi mutanen nan ba su guje ba suna ta matsanta mu suna ta takura mu wai in koma in je in ƙaryata kaina in ce ya manzo Allah abinda na faɗa din nan ba shine gaskiyar ba yanzu gaskiyar zan faɗa ma'ana ya ce ƙarya yake yana da uzurin da ya hana shi zuwa in je in ƙaryata kaina sai na ce kai sai ka abu ya juya kansu ya ce wai wai bayan bayan ni akwai wani mutum a nan garin madina da ya gamu da wannan matsalan iri na suka ce eh akwai wani kai akwai mutane ma guda biyu su ma sun zo sun faɗi irin abin da ka faɗa su ne waɗancan hilal ibn umayya da muka faɗa kuma an gaya musu irin abin da aka gaya maka murara ibn rabi'a da hilal ibn umayya su ma irin abin da aka gaya maka an ce ku koma gefe sai abin da Allah ya yi haka aka faɗa murarat bin rabi al-amri da hilala ibn umayya al-waqifi kabu ya ce sai na ji sun ambata mun sunan wasu mutane guda biyu salihai waɗannan mutanen a madina mutanen kirki dattawan kirki bayan Allah na kwarai sun je yakin badar su koyi ma ake da su ya ce sai na tafi yayin da aka bani labarin cewa waɗannan suna da matsala ka san ciwo malam in kana da ciwo sai aka ce ma a ai akwai wani ma anguwar kaza irin ciwon ku dai sai ka ji dan sauki haka ne in ka je asibiti ana duba ka ce akwai matsala akwai matsala wallahi malam ana gaya ma ga wani mai irin taka sai ka ji alhamdulillah ko kurkuku ka shiga in kai dai ne akwai matsala amma ana kawo ma aboki sai ga to ai ai ai to abin da ya faru kenan Kabu ibn Malik ya ce manzan Allah ya hana a yi mana magana. Ya ce waɗanda dokar farko malam da aka fara faɗa annabi ya ce kar a sake kula kowa. Duk mutane uku nan malam bari ka ga yadda ake bin manzan Allah da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a yi wa kowa magana. Ko sun yi magana kar a kula su. Ya ce mutane suka ƙaurace mana suka canja mana mu'amala. Wallahi sai da muka ji ƙasa malam ta yi mana ba daidai ba. kai sai da muka ji kai anya a madina ma muke zaune ya ce wallahi haka muka zauna cikin bakin ciki da damuwa ba wanda yake mana magana sai da muka yi kwana hamsin malam mu in a wannan zamanin ne yanzu wani zai kewaye gidan sai kana rabu da rabu da su da Allah me kake da bukata ga yamu in a wannan zamanin ne wani sai ya kewaya yayi magana amma ka duba yadda ake tsananin biyayya ga annabi ka je ka yi maganan mana Allah ya saukar da wahayi a tona asirinka da faɗan sunanka ma gaba ɗaya wane mutum she kwana hamsin ba wanda yake musu magana ya ce abokanena dai suna da rauni suka zauna a gida ba su da aiki sai kuka kwana hamsin nan kuka suke ta yi murara ibn rabi da hilal ibn umayya ya ce amma ni amma ni yaro ne matashi a wannan lokacin da ƙarfi na ya ce haka nake fita in cimur in dake in fita in je sallah ma har jam'i nake fita amma fa aka yi sallan nan za a yi ta musafa ana gaisa da kowa da an zo kaina sai a tsallake ni saboda annabi ya ce kara kula ni wannan duk uku ba ce mala ba za ka gane kuranka ba sai ranar da aka fa doka aka ce a garin nan kar kowa sake kula ka anan garin wallahi za ga abin ba kyau kabu ya ce in naga abin ya gagara sai in tsallaka in shiga kasuwa ko Allah zai sa a kasuwa zan haɗu da wani mutumin ƙauye da bai sanya abin yake ba ya mun magana ya ce wala yukallimu ni ahad har kasuwan wallahi ba wanda zai kula ni in gama zagaye na ba mai kula ni ko ta kaya na ba za a yi magana ba ya ce abin nan ya ishe ni sai in dawo in kewaye gurin manzan Allah don nasa annabi yana da jin kai da tausayi in tarar da shi yana zaune a majalisinsa sai in yi masa sallama in ce assalamu alaika ya rasulallah sai in zauna ya ce wallahi manzan Allah ko fata bakinsa baya motsawa ka duba fa shi ya ce a amsa mutum sallama amma saboda a yi wa waɗannan ukuba saboda sun ƙi su bi magana annabi sai ce to ko annabi ma ya dan motsa bakinsa ai in ya dan motsa baki ma na dan ji dama dama to ko baki ba motsawa yace hakan bai ishe ni ba sai in komo kusa da manzon Allah in kabbara sallah Allahu akbar kusa da manzon Allah wai dai annabi dai ya ganshi ya gafa ba dama ne ya dawo yace sai in saci in saci kallo idan na dan yi sujjada ko na dan abin na haka sai in dan leka in ga annabi yana kallo na yace in na dan leka sai in ga annabi yana ta kallo na ina sallah yana kallo na zuba min ido yace sai in dan waiwaya ko za mu haɗa ido ina juyawa sai annabi ya juya bai zai yadda mu haɗa ido da shi ba baya bari ya ganni mu haɗu ya ce haka abin nan ya tsawaita gare ni ga matsala da nake samu daga mutane ya ce wata rana sai na tuno da wani ɗan uwana a tada sai na tafi gonarsa ɗan gidan baffana ne kuma yana cikin mutanen da na fi ƙaunarsu a duniya ina son sa sosai ina zuwa sai ne mai sallama yana can gonarsa na ce assalamu alaika ya aba qatada kabu dan malik ce fa wallahi ma radda alayya salam na ƙari shi sallama na duk cijo yana kallo na wallahi bai mayar mun sallama ba a jeji ma sai na ce ya aba qatada an shuduka billahi hal ta'lamuni uhibbu allaha wa rasulahu ina hada ka da Allah kai baka san cewa ina son Allah ina son manzon Allah ba abu kata da ya yi shiru bai ce komai ba na daɗa maimaita na ce dan girman Allah dan na haɗa ka da mahaliccinka baka san cewa ina san Allah ina san manzon Allah ba ni ne fa ka abu dan malik fa saboda malam ka abu fa babban mutum ne yace wallahi ko kula ni bai zai ba yace fa fadat ainaya kawai ido na sai kwaranyo hawaye sai kuka na fashe da kuka da yana cewa abokanansa sun kwana hamsin suna kuka don su gajiyayyu ne shi ne matashi to shi ma yanzu kukan ya dawo ya ce haka ya ƙiya mun magana na juya na fuskanci katanga ko shingen gonansa ya ce ina nan ina tafiya a wannan riwayar anan ya ce a wata riwayar ya maimaita mai sau uku ya ce ya abakata da dan girman Allah karo na uku ina haɗa ka da Allah dan Allah baka san ina san Allah ina san manzon Allah ba sai Abu Qatada ce Allahu alam ka ji ba kai kai yanzu kamar yanzu dan uwanka ne tare kuke sallah kuke azumi kuke ibada kuke komai yanzu ya ce yanzu ni ba musulmi bane ka ce Allahu alam kaga wannan ai gwanda ma bai magana ba to haka aka shirgawa Kabu da Malik ya ce wata rana na juya to wannan kaga nan dai ya haƙura ya tafi ya ce na juya ina tafiya a kasuwa sai ga wani ɗan kasuwa cikin 'yan kasuwan mutanen ƙasar sham ya ɗauko abinci yana sayarwa a madina daga ƙasar sham ya ɗauko abinci yana kawowa garin madina sai yana cewa sai na je yana shela a kasuwa man ya dulluni ala kabu bin malik wa zai nuna mu ina kabu dan malik sai mutane sai suka fara nuno ni ba a yi magana wannan bako ne ba ɗan gari ba ne amma har labari ya kai sham shi wani mutumin ba musulmi bane ba ya ji labarin wai muhammadu ya yi wa wani sahabinsa ya masa kaza an masa kaza an daina kula shi bari tun da su ba musulmi bane wai su zo su yi masa gata sai ya shigo shi dan kasuwa ne ya kawo kayan abinci wannan yake nuna muku tun lokacin annabi ana business kenan a sayo kaya a kawo daga sham a kawo madina sai aka nuna masa ana cewa gayi can gayi can ana nuna masa wancan ne yace sai ga wannan mutumin ya zo ya same ni na batiyun min ambatu shami yayin da ya zo guri na sai ya miko min wasiƙa daga sarkin gassan wani sarki ne malik gassan na buɗe takarda sai ga abin da ke cikin takarda amma ba'adu bayan haka fa inna qad balagani anna sahibaka qad jafaka labari ya zo min cewa mutuminka Muhammadu ya maka wulakanci ya tozartar da kai ya maka jafa'i amma muna shaida maka walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madya'a Allah fa bai saka a gida na wulakanci ko tozarta ba ya kamata ka abu ka sani kai mutum ne mai daraja mai kima Allah bai wulakanta ka bai kamata ka bari wani ya wulakanta ka ba fa'alhik bina nuwasik dawo kasar sham wajen mu za mu taimaka maka sai kabu dan malik sai yake cewa yayin da na karanta wannan takarda ya duba takarda ya ce tab hadha aidan min bala wannan ma wani bala'i ne yanzu ni dinnan kabu halin da nake ciki har ya kai ga wanda ba musulmi ba shi yake sha'awa in zo in kasance tare da shi ma'ana ni yanzu lalacewa ta kai har har kafirai ne suke nema na ya ce ba sai na nufaci na nufaci wannan ba na nufaci wannan murhu da ake dora abinci na na samu wannan wasiƙa na danna mata wuta na ƙone ta ya ce haka muka sai da kwana arba'in ya shuɗe cikin hamsin ɗin nan sai ga ɗan aiken manzan Allah sallallahu ya zo mana annabi ya yi aike warina to an ɗan fara samun sauƙi to ko da ke ba sauƙi ba ne wata sabuwar matsala ne kwana arba'in sai gashi annabi ya yi aike annabi ya ce a zo a gaya masa cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya amurku an ta'tadila imra'atak annabi ya ce ana gaya maka ka kaura cewa matarka kar ka sake kula ta kuma matarka ta fita ta bar gidan ta daina maka aiki ta daina maka komai ta daina kula ka ai daɗin da dan dama dama in ya koma gida ai yana dan harka da matarsa to bayan kwana 40 aka ce manzo Allah ya gano ashe suna harka da matar matan ma aka ce to ke ma doka ta hukanki Kabo Ibn Malik ya ce wa dan aikin to utalliquha amma za afal so ake in sake ta koya zan yi rubuta mata saki ko koya zan yi sai dan aikin ya ce a'a ka kaurace mata kar ka sake kusantanta babu alaka da kai ya ce abokanai na ma guda biyun nan sai aka aika musu aka ce kowa ya rabu da matarsa sai har Allah ya yanke hukunci a kanmu Ka'ab dan Malik yace sai ga matar Hilala ibn Hilal ibn Umayya ta zo gurin manzo Allah tace ya Rasulullah ya manzo Allah wannan matarsa ta zo neman masa alfarma kenan tace ya manzo Allah inna Hilal ibn Umayya shaykhun da'i'a Hilal ibn Umayya din nan ma ya gaji dattijo ne gajiyayye ba da mai masa hidima ya manzo Allah ba za ka dan bada dama in je masa hidima ba annabi yace a ko kuma tace ka ya manzo Allah ka hana in je masa hidima ya ce a ki je ki masa hidima amma kar ya dai kusance ki ki kai masa ruwa ya wanka ki bashi abincin da zai ci tunda ya gaji gajiyayye ne sai matar ta ce ya rasulullahi wallahi ma bihi harakatin ila shay ai shi baya ma iya saduwa da mata bai da komai dama miskini ne ta ce ya manzo Allah wallahi tunda abin da ya faru ma zala yabki kuka yake yi kuka yake har yau din nan irin matarsa tana dan nuna cewa ya shiga matsala kabo ibn malik sai ya ce wasu daga cikin iyalai na yan uwana sai suka ce mun ka je gurin manzon Allah kai ma ka dan matarka ka tura ta dan nemo maka alfarma mana ba ga can wancan an ba da dama matarsa ta dan masa hidima ba sai kabo ya ce wallahi ni ba zan je in nemi izinin annabi ba kalan ma na je annabi ma ya je yanke mun wani sabon hukunci daban ni ina yaro matashi a zo a zo a ce ma in saki matar in zo in shiga uku ya ce a banna kurum iya wannan hukuncin ma ya ishe ni ya ce haka na zauna kwana goma matan nan ba ta kula ne muka cika kwana hamsin annabi ya hana a mana, mana magana wata rana walan cikatan kwana hamsin din muna idar da sallar asubahi ina kan gida cikin gidajenmu ya hau bene sama yana shan iska ina zaune a halin da Allah ya faɗa wa daqat alaihimul ardu bima rahubat ƙasa ta yi musu kunci ina cikin yanayi na jima kamar ni da ba a halicce ni ba kawai sai na ji sauta sarih wani yana ƙara ya hau kan dutsen sala wani dutse ne a madina ana ce da shi jabal sala ya hau saman dutse yana ƙara yana cewa ya kabu bin malik abshir ya kabu dan malik albishirinka ya ce tofa ya ce ina jin ana faɗan haka sai na faɗi na kafa sujjada kurin ba alwala ba tsarki ba komai ya danna sujjada a ƙar yana yi wa Allah godiya ya ce wa alimtu an ƙarja alfaraj daga nan na gane cewa lalle buɗi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ilani yayin da aka yi sallah subayi annabi yake cewa jama'a muna shaida muku cewa Allah ya karbi tuban Ka'ab dan Malik da Hilal ibn Umayya da Murara bin Rabi'a an karbi tuban su ku je ku yi musu albishir yace ana gama wannan magana wani mutum ya danno da gudu ya hau abun hawa doki mai gudu yana sauri yana furtuk furtuk furtuk furtuk ya zo ya tarar da ni yake cewa ya ka'ab na zo ne maka albishir cewa annabi ya ba da labari an yafe ma ka'abu ya ce wallahi a ranar ni a lokacin ma kayan da yake jikina wallahi su na zare na bashi saboda tsabar tukuici ya ce na cire rigata da abin da zani na na ɗauka na bashi daga ni sai ɗan fante kawai a jikina ya ce na tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam don in samu garanti an bani labari bari in je da in tabbatar ya ce fatalakani nasu faujan faujan yuhanni'una ne mutane suka yi ta gamuwa da ni jama'a jama'a na ta albishir fa waɗanda suka ƙi kulashin nan fa su ne kuma suka da madalla fa barka fa eh barka ma fa ana ta masa barka ma suna ta masa albishir mun yi maka murna ka ji daɗi Allah ya karɓi tubanka ya ce na shiga masallaci sai ga manzan Allah yana zaune mutane sun kewaye shi sai talha ibn ubaidullah ku rike suna wannan mutumin talha ibn ubaidullah ya ce ina shiga masallacin annabi shine mutum na farko da ya fara zuwa ya fuskance ni ya rungume ni ya yi min musafa ya ce na maka murna na maka murna ya ce wallahi cikin mutanen madina wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ba wanda ya tashi shi ya fara zuwa gurina ya ce shi yasa ba zan taɓa mantawa da talha ibnu ubaidillah ba shi yasa anan malamai suke cewa malam duk lokacin da abin alheri ya samu wani to kai kokari kai ne na farko da za ka yi masa albishir da murna dan bai zai manta da kai ba yace wala an sa hali talha ba zan taba mantawa da abin da talha ya mun ba yace na yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama sallama ina man sallama malam sai naga fuskar manzan Allah goshin sai yana kyalkyali sai manzan Allah yace yace da ni abshir bi yawmin bi khairi yawmin marra alayka منذ waladatka ummuka yace albishirinka babu ranar da tafi maka alkhairi tun ranar da tsohuwarka ta haife ka irin wannan rana ya kai ka bari ku ji halin dan adam yanzu annabi ne yake gaya mai wannan ko sai ce ya rasulullahi wannan tuban daga gare ka ne ko daga Allah ne ku duba wadan Allah amin indika ya rasula amin indillah kamar na na Aisha ne lokacin da ka samu rashin jituwa da annabi aka Allah ya turo da wanke ta daga abin ta ce ta ce daga ina ne wanke wanda abin din daga Allah ne ko daga gare ka ne sai manzo Allah ce daga Allah ne sai manzo Allah ce a ba bal la bal min indillah a daga Allah ne kuma shi manzo Allah bai damu ba a ba komai Allah ne ba ni bane Allah ne kaga dan adam daga Allah ne amma ai annabin shi ya bada labari dama annabi idan ya farin ciki fuskarsa sai ta haske ya ce kabu ya ce muna gane wannan yayin da na zauna a gaban manzo Allah sai na ce ya manzo Allah yanzu zan yi bayanin tubata ta hakika ya ce ni tubata ina daɗa gaya ma bayan wacce wadda na yi ina shaida maka duk dukiyar da na mallaka a duniya gaba ɗayanta ya manzan Allah na bayar da ita sadaka saboda Allah komi tun da yau Allah mun wannan gata ai na ji jiki komai na haƙura komai gonaki abin hawa dabbobi kasuwa me na bayar sai annabi ya ce a amsik alayka ba'd malika fa huwa khairul laka annabi ya ce a ka dauki dai wani bangare na dukiyar ka rike ka ba mu wani ka rike wani shi yafi alheri gare ka sai kabu ya ce to shikenan na rike rabona da yake khaibar sai ya ce ya manzan Allah Allah ya kubutar da ni da wannan hali da nake ciki saboda na yi gaskiya ko to ina shaida maka cewa tuba ta na yi alkawari daga yau hanna mutu wallahi ba zan ƙara ƙarya ba alkawari ne na rubuta shi yau ina kuma shaida ma Allah ya zama shaida wannan gata da ubangiji ya mutu daga yau ba zan ƙara ƙarya ba har mutuwa kabu dan malik yace amma fa kaga wannan maganar da na faɗa yace a duniya wallahi ban taba sanin mutumin da Allah ya jarrabe shi da faɗin gaskiyar magana iri na ba sai a ta gindaya mun abubuwan da zan yi ƙarya na shiga wani yanayi amma sai in tuno alkawarin da na yi yace alhamdulillah ban taba yin ƙarya da gangan ba tun da na gaya manzon Allah ba zan yi ƙaryar nan ba wallahi ban ƙara yi ba kuma wa inni la arju an yahfazani Allah fi ma baqitu ni ina fatan Allah Ubangiji ya tsare ni cikin sauran kwanaki na da ya saura a duniya shine Allah ya saukar da laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari wal ladina ittaba'uhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim wannan shine wa ala thalathati alladhina khulifu labarin waɗannan mutane uku da aka jinkirtar da tubansu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tutuma harshe Allah mana afuwa da rangwame
auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a assalamu alaikum kafin mu karanta tambayoyi akwai akwai waɗansu sanarwowi kamar haka da farko ƙungiyar hisba da 'yan agaji suna ƙara jaddadawa jama'a cewa da allah masu yin fakin a bakin hanya dinnan su yi haƙuri idan suka zo su rinka yin ajiye motocinsu da abubuwan hawansu a wuraren da aka tanada don wannan saboda manyan motoci wani sa'in suna wucewa kuma an riga an tsoke hanya an toshe saboda haka don kada a yi musu barna ko wani abu su yi haƙuri su rinka ba su haɗin kai sannan kuma waɗannan 'yan hisba da 'yan agajin nan aikin da suke nan fafi sabilillahi ne suna yi ne kuma don ci gaba da jin daɗin mu dukan mu da muka taru a nan saboda haka da fatan jama'a za a taimaka a ba su haɗin kai bayan su ƙungiyar council for da'awa and guidance suna sanarwa jama'a cewa suna bukatan gudumawa daga hannun bayan Allah ga duk wanda Allah ya horewa gudumawa na abinci wanda za su bawa marayu da wannan azumin sannan suna bukatan sutura shi ma wanda za a yi domin rabawa marayu musamman waɗanda suke ƙauyuka sannan kuma suna bukatan wasu suturan kuma wanda mutane suka sa ko suka abun nan domin shi kuma suna bukata za su kashe prison insha Allah ranar asabar da fatan jama'a za su ba daɗin kai su taimaka ta sai mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam ni ne ban yi sallan isha'i ba sai bayan na yi sallan asubahi saboda sharrin shaidan malam me matsayin sallah na
sallah ka bata yi ba sai ka je ka sake ka yi isha'i sannan ka zo ka yi asuba wannan ita ce fatawar da za a baka saboda gaba ka sake yin barna irin wannan yaya mutum zai zo bai sallar isha'i ba ya kwanta ya bacci kuma saboda gafala ya tashi ya je sallar asuba bai kuma tuno ba wannan yana nuna kana wasa da sallar isha'in kenan so ita sallah ba a gini ba a gini ba a fara gini daga sama ba zai yi bayi so sai ka rama wannan asubayin sai kuma ka zo ka sake isha'in sai dai in mantawa ka yi akwai mantuwa akwai sakaci idan mantuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man nama an salatin au nasiyaha wanda ya bacci ya ɗauke shi bai yi sallah ba ko kuma ya manta ta bai tuno ba sai wani lokaci ya tuno falyusalliha idza zakaraha to ya sallaci sallar yayin da ya tuna kawai fa inna zalika waqtuha wannan shine lokaci in mantuwa ne ba komai akan ka kawai a lokacin zaka yi ta shikenan ba sai ka sake ishayin ba a ba sai ka sake wacce ce bai ba ishayi ce bai ba ko yawwa na
to mala Allah ba da lada Ah, wannan kuma yace malam mutum ne yana tada mutanen anguwarsu su yi sallan eh, su yi tashi su yi suhur to amma babu laifi eh, akwai laifi ne malam idan ya amfani da garwa ko wani kwano yana bugawa don ya tashe su
ai ai kiɗa kuke yi kawai kuna morewa ne kuna kiɗa ne ta da mutane abu ne mai kyau a tashi mutane su yi sahur wannan za a samu lada amma magana ta gaskiya ba sai an yi kiɗa ba wannan kiɗan da kuke yi fa Allah zai tambaye ku akai akwai wani mai himma ni dai tunda na zo garin nan ni ina jin sa ban dai taɓa ganin sa ba ina so na haɗu da shi wata rana insha Allah yana da ƙoƙari yana da himma Allah ya sa Allah ya bashi dacewa dan gaskiya dai kam ko mala'iku na san za su shaida da wannan bawan Allah Allah ya bashi lada kawai illarsa kiɗan kuma kiɗan fa gaskiya ba laifi yana kiɗa sosai to ban sani ba ko yana ƙara wa kansa nishadi ne dan ya kiɗa Allahu alam so shawara dai a ɗan yi dabara a san dai me za a yi eh ko da ko da baki ne haka ko kuma in zaka buga ta garwar karka yi ta da tsarin kiɗa ai akwai yadda zaka buga ta ba a matsayin kiɗa ba ko ba ka bane karka mata zubin kiɗa garau garau garau jama'a tashi a miƙe kaga yayi ba kiɗa kai ba so idan an yi wannan gaskiya za a samu lada kuma na tabbatar yana taimakawa mutane ko da yake na ji labarin an ce ai abin naka dai kana dai Allah ya saka da alheri amma ana dan miko maka abubuwa haka na ji labari an gaya min haka ban dai taba gani ba amma dai an faɗa ko da yake dan an baka wani abu ma ba laifi bane yayi kyau kuma yana da kyau a taimaka masa in mai bukatar taimako ne Allah ya taimake mu kar a yi kida a tada mutane amma kada a yi kida
to saboda ƙurewar lokaci za mu karanta masu buƙatan addu'a wannan yana neman addu'a ne saboda ɗansa bai da lafiya shekara biyu wani kuma ya aiko ya ce haƙorinsa na ciwo yana buƙatan jama'a su taya shi da addu'a wani ya ce mahaifiyarsa ne ba ta da lafiya wani kuma mahaifinsa ne ba lafiya duka suna buƙatan addu'a wani ya ce ɗan uwansa ya shiga wani mummunan hali da fatan ah, yan uwa su taya shi da addu'a Allah ya yi masa cutan da yake jikinsa wani kuma ya rubuto ya ce shi ma ɗan uwansa ya shiga wani irin hali saboda haka a taimaka masa da addu'a sannan akwai waɗansu mutane waɗanda suka samu aikin gwamnati kuma sun ji kishin kishin za a fara biyan su albashi a wannan watan saboda haka suna neman a taya su da addu'a Allah ya tabbatar da wannan shi kuma wani ya ce watansa hudu yau ba a biya shi albashi ba da fatan shi ma a taya shi da addu'a daga ƙarshe ƙungiyar dogaro da kai wato self reliant association su ma suna neman addu'a akan ayyukan da suke gudanarwa gun yan uwa musulmi da ma sauran wayanda ba su aiko ba da fatan
um, akwai tsokaci guda biyu um, na farko a kunji ana faɗa cewa um, a taimaka saboda Allah a mutanen 'yan da'awa za a je da'awa za a raba kaya da sutura kamar yadda aka saba wannan wata na ramadan shine watan da muke karkarewa mu yi aikin Allah mu yi sallah mu yi azumi mu yi ibada mu yi karatu mu yi ayyuka dai na kwarai ko to da Allah ana sanar da mutane su yi kokari kowa ya bada abin da ya sawwaka ka duba cikin rigunan ka ka zaro mana kwaya biyu ko uku ka duba cikin hulunan ka ka zaro mana cikin takalma ka zaro mana sabulu ne omo ne magi ne mai ne magani ne ga sunan abubuwa dai na amfani na yau da gobe gaskiya akwai tsananin bukatar yan uwa su taimaka kuma mun bude asusu kuma mun bude kofa daga yau a taimaka saboda Allah a kawo wannan kaya don ba so mu je gidan kurkukun nan ba mu da abin da za mu bayar taimakon da kuke bayarwa kusan zan iya cewa ba alfahari ba fa a kewayen nan fa zan ce insha Allah ba inda ake ba da taimakon sama da na akwa local government din Allah shine shaida ya san dan abin da ake bara a wannan majalisi na tafsirin nan abin da ake tarawa yana da yawa kwarai so da Allah kamar yadda aka saba bara kowa ta da dan kullin ledan sa amma da Allah riga in zaka kawo kamar ta wanki da guga kar mutum ya je kawo mana mai dotti dan akwai ledodin da ba a iya kwance su ba bara eh kwarai daga cikin mutum ya je nemo tsummo kara kawai sai ya haɗo ya turo har na mata ma da za mu karba mata wallahi sababbin atamfofi suke ta kawowa saboda karfin imanin su damun ko kwatantawa ma ba za a yi ba muna neman Allah ya mana afuwa abu na biyu na ƙarshe shine ina kira ina kira ga jami'an gwamnati musamman waɗanda muke tare da su a nan da wanda saƙo zai ishe musu alal haƙiƙa alal haƙiƙa ana shiga hakkin ma'aikata da yawa a wannan local government ɗin da yawa mutane suna kawo kuka ina faɗin wannan ya kamata a bincika duk mai haƙƙi a fitar masa da haƙƙinsa da yawa mutane suna kawo kukan sai mutum a ɗauke shi aiki a yi shekara guda ba a bashi albashi ba an taɓa yin wannan kaga wannan ba daidai ba ne wallahi mutum an ɗauke shi aiki an ba shi ofa an ce shi ma'aikaci ne an ce ya rinka zuwa amma ya shekara guda mai ɗan dama dama mai shekara bakwai ai wai mai wata bakwai wani wata shida an yadda akwai tsarin gwamnatin an ɗauke ka ba lalle ba ne ana ɗaukan ka yanzu a baka albashi tama wani ya shekara biyu ma ba a bashi kuma ba a kore shi ba to ina kuɗin yake tafiya sako ya ishe wa ciyaman na local gama a isan masa da sako nan daga wannan majalisin namu na tafsiri ya kamata a duba hakkin bayan Allah hakkin talakawa me yasa ake ɗaukan mutane a samu sun yi shekaru ba basu ko shekara da wani abu ko kuma mutanen ne suke faɗan ƙarya ba haka bane amma takardu sun yawaita ko yaushe takardu ana ta rubuto man takardu ba ma karantawa abun na ga yayi yawa wanda gaskiya ba daidai bane mutanen nan fa ba yan kwatano bane yan gari ne ba baki bane local government din su ne jihar su ce suna da haƙƙi kuma yanzu ba kwa jin tsoron wannan gwamnan da yake kokarin aiki din nan da bin adalci in ya samu labari ba za a samu matsala ba muna fatan kada Allah ya sa gwamna ya ji labari a yi kokari dan Allah a taimaki waɗannan bayan Allah duk wanda yake aiki in dai an ɗauke shi a true channel hanya mai kyau da ta dace ba takaddar ƙarya takaddar bogi aka bashi ba in dai gwamnati ta san da shi da gaske ma'aikaci ne to ya kamata a fitan masa albashinsa a bashi don ko ba ɗan faskare aka ɗauka ba magana ta gaskiya kuma wajibi ne ga masu wadda suke da dama suke da iko akwai jami'an gwamnati da yawa anan ku duba ku ji tsoron Allah yanzu ka duba kamar kai ne aka rike ma albashinka ba a baka ba kana aiki a ki a baka ko kuma an ɗauke ka aiki ana iyaye suna ta murna dangi suna ta Allah sa albarka a ƙi a kuma wani albashi ma bai wuce dubu sha bakwai dubu sha biyar dubu ashirin gashi feti-feti ƙananan abubuwa so gaskiya fi sabilillahi Allah ya ba ku dama ku yi ƙoƙari ku yi wa mutane adalci kafin Allah kawar da ku dan wallahi wallahi Allah baya bari a ci gaba da cutar bayan Allah ya kamata ku sani kuma a tarihi da yawa akwai wanda suka yi zaluncin nan da yawa ba su kai labari ba so muna ba da shawara muna kuma roƙo muna begin a taimaka waɗannan bayan Allah waɗanda suna aiki ba a biyan su suna aiki ba a ba wa mutum ofa an ba shi ofa ga ta yana gani ya je ya je ya je ya je ya je amma ba a ba shi ba idan kuma ofa ce ta ƙarya ake raba mutane don a a kwantar da hankalin mutane aikin ƙarya ne to gwanda ku gaya musu fa ƙarya kuke yi shikenan ya fi sauki a daina ba mutane aiki babu albashi ba daidai bane muna fatan Allah ubangiji ya rufe asiri Allah ya gyara idan kuma yaran ku ne kuke faɗan ƙarya to ku ji tsoron Allah kuna lalata future ɗinku ne kuma kuna lalata ainihin wato garinku kada mutum ya faɗi ƙarya in ku kuke zuwa kuna yaɗa ƙarya cewa ba a baku ba ba a baku ba to kuma wannan wani abu ne daban yawa so ni magana ta ta ginu akan in abin da kuka faɗa gaskiya ne amma ba za mu iya irga takardu ba duk shekara a ta kawowa a ta kawowa sai a ce ai ta addu'a ai ta addu'a ai ta addu'a kuma suna nan suna karba kuɗin suna cinyewa wanda wannan ba daidai bane muna fatan Allah ubangiji ya mayar wa kowa hakkinsa Allah ya sa mu cika da imani Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين للذين كفروا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى واستر أوراتنا وآمر روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته